الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق حق اجل العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جمة الشيخ ادعي لنا بهذا المحضر والكافر بنظرة تأتينا بالزفر أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه يو شيء وجه رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة على الجمهورية لتريد لأربعين دقيقة wanda ya daidai da bakwai ga watan april 2022 za mu tashi inda muka tsaya a karatun rajiya har yanzu muna cikin sautin karyaki za mu tashi karkashin faɗin allah ta baraka wa ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون آه باب وتري لتسمى أخفي لهم أبدا الله تبارك وتعالى كان دموس من قرة عين نجد سنين إدانوا نجد سنين إدانوا جزاء بما كانوا يعملون وأن sakamako ne daga abin da suka kasance suna aikatawa jiya mun faɗi abin da inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tatajafa junubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sune wa innan bayan Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke nesantar da haƙarƙarinsu ko gefen jikinsu anil mazaji daga guraren baccinsu ya ji una rabbahu suna roƙon ubangijinsu ya haufan matsama'an wajen tsoron wuta matsama'an da kwaɗayin aljanna kuma suna ciyarwa daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta to wannan ayar ta fala ta'lamu nafsin ma ukhfiya lahum tana magana ne akan su waɗannan waɗanda suka kasance mummai salihan bayan Allah waɗanda suke tsaye wa daren nan suke ciyar da dukiyoyi saboda Allah to sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala zai musu masu tsayawan daren nan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya babu wata rai wanda ta san abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ya tanadar ma waɗannan a ɓoye yake abinda Allah ya ɓoye musu shehu radiyallahu ta'ala an ya ce a sun kone bautar da suke ma Allah a cikin dare shi ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya koye sakamakon bautar da suke yi sakamakon abin da zai ba su saboda wannan bautar da suka yi a boye za ta alamna sun ma ofe la kullum qurratu aini akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisul qudsi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a'adatu li ibadi as-salihin ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شئتم فقروا ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين Allah suna sama ya ce Allah ya ce abin na tanadar wa bayina na gari abin da idanuwa ba su iya gani ba su taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba bai kuma taɓa karsuwa ba a zuciyar wani bawa ku karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun babu wata rai da ta san abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar wa wani lallai masu tsayuwar dare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya tanadar musu wani abubuwa na alkhairi wanda idanuwa ba za su san girman su ba ba za su san yawan su ba su san daukakar waɗannan abubuwan ba na ba jaza'an bima kanu ya'maluna saboda a sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa wannan ba'un ba'u tarbiyya ce amma anan ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake lan yadkhulu rajula amalu aljanna babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna rajula amalu aljanna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna amma kuma nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce jazaa'an bima kanu ya'malu anan abin da ake nufi shine shiga aljanna daga farko cikin rahmar Allah za a shige ta sannan darajoji da mutane suke da shi mabambanta aljanna su kuma sakamakon ayyukan su na lada da suka kasance sakamakon ayyukan na lada da suka kasance suna aikata saboda haka wannan ladan wannan sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba wa wannan bayi nasa abu ne wanda babu wanda ya sani sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah kaɗai ne ya san irin sakamakon da zai ba wa bayinsa na gari waɗanda suke tsaye na gari Allah ya koye sakamakon ba don komai ba sai don saboda su ma sun koya suna bauta ma Allah a wannan Manzala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi inda ta ce yace ni na san mutumin na ƙarshe daga cikin al'umma ta wanda zai shiga aljanna yace mutum ne wanda ya riga ya shiga cikin wata Allah ya tura shi aljanna ya ce da su wuta yana wuta ya ɗau lokaci ba shi da abin faɗa da ya rabu ya rabu ya rabu sai Allah ta rabu da Allah ya fito da shi daga wuta idan ya fito da shi daga wannan wuta sai Allah ya ce shi tafi aljanna sai ce yawon wani kai zai shiga aljanna bayan ko an gama misali dindin kowa ya shiga gurinsa ya babu wani sauran guri sai Allah ya ce mishi to kana san ba ka gida a aljanna kusan kwacin irin gidan ɗaya daga cikin manya-manyan sarakunan ku na duniya ya ce kwarai ku ya ubangiji ta Allah ya tuna shi wala ka mislihu wala ka mislihu wala ka mislihu wala ka mislihu wala ka mislihu zan baka wannan gidan in linka maka irin sa in linka maka in linka maka in linka har so guda Allah ya ce to hakan ya maka ya ce kwarai ku Allah ya nuna sai ce to zan linka maka irin wannan kwatankwacin gidan su goma don haka ka tafi ka shiga aljanna wala kama ta sai an duk abin da ranka take so a aljanna nan za ka same to abin da yasa na kawo wannan hadisi wannan fa mafi kaskanci ne wanda shine dan karshen shiga aljanna amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi irin wannan ta goma shi da su kuma waɗanda suke ta tajafa da ruhu an mazaji ba wanda Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati wanda Allah ya kone aiki da zai abin nan ladan su da sakamakon su bai ma bayyana da su kuma ya girman nasu yake sai Allah wannan ɗan ƙaramin ɗan aljanna ne wanda aka shiga da shi da aka kone zuban nasa ba shi to ina kuma ga waɗannan masu tsaye wanda nan to ina kuma ga waɗanda su kuma suke cikin aljihun firdausi su kuma ya wannan nasu to ina ga wanda su kuma suna nan a alal illiyina makotan manzo Allah subhanaka ya mashani to wannan hankali ba ma zai iya daukar girman abin ba sai dai kawai idan an je muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana da cikin waɗanda za su za su shiga aljanna mu wuce dukkan aljannatai mu je firdaus mu je alal illiyin kusa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaza'an bima kanu ya'maluna za a saka musu ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa kaga annan ayar da tana koya mana cewa ashe fa duk abin da ka aikata na alkhairi Allah zai saka maka haka zalika duk abin da mutum ya aikata sabanin haka shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai saka da wannan ayyuka a manzo Allah sallallahu alaihi an karɓo hadisi da wajen sayyidina Mu'adh bin Jabal ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ka koya ni ko ka sanar da ni aikin da mutum zai yi shigar da shi aljanna manzala sallallahu alaihi wasallam ce laqad sa'alta an azimin ya mu'az hakika ka tambayi abu mai girma wa innahu la yasirun ala ma yassara Allahu alaihi sai dai abu ne mai sauki ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe ma yace abin aikin da mutum zai shigar da shi aljanna ba kuma ne ba an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah kada ka haɗa wani abu da Allah a cikin bauta ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka idan ka samu dama ka je aikin hajji in ka wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai shigar da kai a aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to ya ya ala adullaka ala ra'at al-amr wa ibadi wa nani shin ba zan sanar da kai akan mafi kololuwan aiki ba fiye da wannan kuma in sanar da kai akan ba aiki a wani abin da yake madogara in sanar da kai a san abin da yake mafi kololuwa a daraja ya ce kwarai ya rasu da a sanar da ya duka wa'ina guda uku a sanar da ni shugaban aikin baki da a sanar da ni wata kan aikin da yake madogara a cikin su sannan a sanar da ni wanda yake cikin kololuwa daraja manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to idan kana so shine baki ɗaya shine manzan Allah ya ce masa ka kiyaye harshenka ka kiyaye harshenka ko kuma a wani hadisi akwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'atul amri al-iman billah jigon aiki ba ce shi ne imani da Allah idan har babu imani duk aikin da ake a banza Allah ke ra'atul amri al-iman billah sannan madogara majingina na lamari shine as-salah shine sallah sannan mafi kolon daraja na wannan shi ne aljihadu shi ne ka tashi kai jihadi saboda ɗaukar karma Allah. In ɗauke. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi to ba zan gaya maka ba game da milaku wanda zai tattara duka wa'annan guda uku wanda idan ka same shi to duka wa'annan guda uku ka tattara su yace kwarai a kai da ni ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka kiyaye harshen ka kiyaye harshen akan samu mutane da za su sa don fuku ga su da imani ga su da yin zanna ga su da jihadin amma harshen su ba karamin tau ba karamin rashin tau ba gare shi wajen ƙarya wajen munafurci wajen haddasa husuma wajen yaɗa zance na ƙarya da sauransu to waye ne zama to fasikai in ja aku fasikun bin bai fita bayyana to saboda haka sai maza Allah ya ce kai dai sai na mu'az ya ce ha ya rasulullahi kenan za a kawo mutum akan lamarin akan koyi magana harshen sa maza Allah ya ce masa sakilat sa'umuka mai ya ka kai bar kai kai barinka ko ta yi rashin ka wannan ba annabi yana mishi addu'a cewa Allah ya sa mai kai ta rashin ka wani ba a'a al'ada ce ta larabawa yaren larabawa ne a me yake suna karin magana ne larabawa idan ana so a fuzgo da hankalinka kamar ka ce tabbi can tab kai kana tunanin harshe shine manzo Allah ya ce mishi tab wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim fi an-nar illa lisanuhum shin akwai abin da ya yake kifar da mutane cikin wuta a kan fusakan su face harshen su masu tsoron wannan wannan abu wannan harshen ba karamin abu ne zai iya lallata dukkan aikin da kan ne wannan dan harshen kawai Allah ke yi a dan mutanen maganganu a dan fata munafurci karya zai iya lallata dukkan ayyuka Allah ke yi سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه وترانا عفوا كسيدنا عمر رضي الله عنه وترانا ياشق وجه سيدنا ابو بكر الصديق da ya shiga wurin sai na abubakar ya je da sai na abubakar yana ta kaiwa kawo yana ya zaro su suna duka yana cewa Allah kiyaye ya abu a sai sai na abubakar ya sai sai na abubakar ya sai na abubakar ba a hankali ya abu me yake damun ka haka kai na gani kana ta kai kawo din nan sai ce ina kai kawo ina duka masu ina ina dokan Allah ta wa ta'ala ya kiyaye ni daga sharrin harshina ya kiyaye ni daga sharrin harshina domin na nan sai cewa hakika mutane da yawa da za su shiga wuta harshen su ne zai ji domin shiga wannan wuta an yi kiriya da yana umar wannan mutumin ya zo ya tafi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shin Allah tabaraka wa ta'ala zai yi azaba akan kawai maganganu na harshen mutane annabi ce tabbu ai wannan mafi yawancin abin da zai shiga da mutane wuta ba zai wuce ba ma sharrin haras sharrin haras Allah ya amin tun daga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a walau tara in mujrimuna nakisu ru'usihim har zuwa kan wannan ayar fala ta'lamu nafsun ma uhiya lahum min qurrati ayun akwai fa'idoji da za mu samu da za mu fahimta a cikin wa'annan abu na farko shine hakika za mu san cewa kafirai ranar tashin alkiyama za su shiga cikin wani hali na diwa da damuwa mai wahalar gaske da nadama shine faɗin Allah wa rabbana izil mujrimuna nakisu wa usriku عند ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إلا إنا موقنون سنن نبي آه آه شهررا آه عائلة من تأصل الفقه لأجل شوى الجزاء من جنس العمل شوى الله تبارك وتعالى زي ساكا وقوة دفتر فتنكير الأجل إذا كان أيدي الأجل سأساكا مكالكير ومدن الخير in kai aiki na tsiya sai a saka maka da tsiya shine inna na sina kun ko sun riga sun manta komai to inna na sina kun kuma mu mantar da ku dai kenan sannan abu na biyu kenan sannan abu na uku za mu ƙara fahimta cewa kowane abu da ka sani a duniyar nan zai yiwuwa sai da duniyar lahira ba abin da yake faruwa sai da mashi'ar Allah tabaraka wa ta'ala sai da ganin daman Allah tabaraka wa ta'ala shi ne da Allah da ya ce walau shi ina la'ataina kulla nafsin huda ko da mun ga dama da dukkan rayuka mutane baki daya za mu zo musu da shirya su kowa ya zamanto shiryayyen bawan Allah amma Allah wannan kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin addu'a sai yana yawan cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina sannan ita wannan ayar ta wayo shi na la'adina kullum nafsin guda tana yin raddi akan waɗanda suke kan maza ba ko aƙidar kadariya su yan aƙidar kadariya sun tafi akan cewa bayi ba su suke halittar ayyukan kansu ba Allah bane yake halittar ayyukan bayi ba Allah bane yake halittar ayyukan bayi an fahimta abu na hudu ne ko na biyar za mu gane cewa fannin da Allah ya nisiya a ayoyin alkur'ani tana iya zuwa da ma'anar atar rabuwa da su shi ne da Allah ya ce ina da jina kuma ya mu ma mun rabu da ku yadda kuka rabu da mu a rayuwar ku ta duniya sannan za mu ƙara fahimta cewa a ciki akwai ayoyi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yabon mu'minai bayan Allah waɗanda suke bin ayoyin alkur'ani suke jin wa'azi wanda wa'azin yana da tasiri a cikin rayuwarsu ya saka su su ji tsoron Allah har su kai ga sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala suna masu tasbihi da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan su kasance masu ainihin a infaki bi ma'ana a ciyar da duke su sannan za mu ƙara sani cewa za mu za mu ƙara fahimta ko koyon tawali wa kankantar da kai a yana kawo ɗaukakar daraja shi ne wanda Allah ta wata ta'ala ya ce wa hum la yahdu sun kasance ba su yin girman kai sannan za mu ƙara fahimtar cewa abin da Allah ta wata ta'ala ya tanada wa ƴan aljanna waɗanda suke tsaye madare a abu ne wanda babu wanda ya sani sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda yadda su ma suka koye bautar da suke wa Allah daga wannan su na'am
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika kaman kana fasikan la yasabu shin wanda ya kasance mu'mini zai zai zai daidai da wanda ya kasance fasiki la yasabu ba za su taɓa daidaita ba an ce wannan ayar ta sauka akan sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyidina abbas bin abdul Abubakar radiyallahu anhu sun haɗu sai sai na Ali yake tuhuma su yake gaya musu magana kuna nan kun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ku ake haɗuwa ake ake yin fatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Ibn Abbas yake ha to ai mun ma kuna can a bangaren ku ba ku taɓa faɗan abubuwan alkhairi ba sai abubuwan sharri sai sai na Ali ya ce mishi ah to ku kuna da wani abin alkhairi ne ma da za a yi ba ga annabi ya zo ba ku bi shi ba kuma wani abin alkhairi ne ya zauna gare ku ai ba wani abin alkhairi ne ya zauna gare ku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya afa man kana mu'minan kaman kana fasika fasika shin wanda ya daidai a wanda ya kasance mu'mini zai yi daidai a daraja da girma da ɗaukaka da falata a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar wanda ya kasance fasiki wannan istifhami ne Allah tambaya ce ta zo a sigar nafi bi ma'ana ba zai taɓa yiwuwa ba ya zama to fasiki da mumini su yi daidai a daraja domin Allah ya ƙara tabbatar mana rashin daidaituwar daidaitakar nan sai Allah ta rabu ta'ala ya ce mana ma la yastaru ba ma za su daidaitu bane ba daban suke wannan fasikin da ya zo a cikin kalmar nan a cikin wannan aya kalmar fasikanci tana tana ba da ma'anar kafirci ne an fahimta tana ba da ma'anar kafirci shi ma sai ibn abbas gabanin ya musulunta ne hakan ta kasance gabanin ya musulunta ne hakan ta kasance don haka fasikanci a nan yana nufin kafirci duk da akwai waɗansu aya waɗanda idan suka zo a alƙur'ani da fasikancin yana kuma zuwa a matsayin wanda ya aikata babban laifi ko ya yi zina amanu in ja a fasiku bi na bayan fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina idan fasiki ya zo muku da wani zance ku tsaya ku bincike to wannan fasikin ba na kafiri ba bi ma'ana wanda ya zo mutumin da ya kasance yana aikata wata jarima yana aikata wani abu na watakan ainihin na zunubi amma wannan ayar da take magana akan abaman kana mu'minan kamar kana fasika ita wannan fasikancin ta zo ne da sigar watakan kafiri Allah tabaraka wa ta'ala yace la yastahul ba yadda za a yi ka iya daidaita su a rayuwarsu ta duniya duk inda ka ga kafiri ka ga musulmi nutsuwar su ma daban-daban take ɗaya kenan sannan na biyu duk inda ka ga kafiri da musulmi ko da wani bala'i ya abu a duniya baki da misali na corona ko abin da yake makamancin haka yadda musulmi ke daukar abin cikin nutsuwa da mai da kaddarar zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi wancan baya yin haka da sauran abubuwa da kuma wancan hadisin da na faɗa jiya ne ko shekaran jiya bambancin yadda ake daukar ran mumini da yadda ake daukar ran kafin an fahimta la yanzu ba na'am
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما
قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الجن... آه، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه تكذبون ولنذيقنهم وليذيقن ولنذيقنهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله تبارك وتعالى يقول أما الذين آمنوا أما كذا وأن سكي إيماني الله وعن الصالحات سكي كاوى وأيك فلهم جنات معوى نزلا بما كانوا يعملون وإن الجنة تمعوى جنة المعوى تاكسا شيتاسو نزلا مسوكي bima kanu ya'malun daga abin da suka kasance suna aikatawa fa amma allazina fasaru amma waɗanda suka yi fasikanci bi ma'ana kafirci anan fa ma'awahu nar hukumar su za ta kasance wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi kokarin su fito daga wannan wutar ma'idu fiha za a komar da su zuwa ga wannan wutar wakila lahum a gaya musu zuku azabar narin da zai kuntu biyi tukazzibun ku ɗanɗani azabar wutar nan da kuka kasance da kuna ƙaryatawa cewa ba zai yiwu ba wala zikannahum min al'azabi ladna za mu lallai lamu lamu kasmi ga nuna taukin a can lallai za mu za mu ɗanɗana musu azab min al'azabi ladna daga azabar duniya da lahira wata azaba ta duniya wa dunal azabi lakwan gabanin ma su fuskanci azaba babba ta lahira la'annahum yarji'un za yi musa da tayu su komo zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana ayar sama akaman kana mu'minan kaman kana fasika shin wanda ya kasance mu'mini da wanda ya kasance fasiki kafiri za su yi daidai Allah ya ce la yantawar ba su yi daidai ba yadda rashin daidai da ke tun Allah yana wani kada Allah yana ma wani daga yadda abin yake Allah ya ce amma da zina amanu wa amin sale haji kaga waɗanda suka yi imani kuma ba iya imani ba wa amin sale haji suka yi kyawawan ayyuka suka haɗa imaninsu da kyakkyawan aiki to fara hutun nasu ma'awa aljanna wata kan aljannar ma'awa ko aljanna za ta kasance makoma gare su nuzulan malaman tafsir suka ce abin da ake nufi da nuzulan anan shine garar baki Allah zai saka su aljanna idan Allah ya saka su aljanna shigar su aljanna ke da wuya za a ba su wani garar baki kafin ma a fara yi musu wata kan ainihin ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya tana da musu suna da wayansu garar baki wannan ayat na nuna mana bambancin mumini da wanda yake kafin shi mumini wa Allah tabaraka wata'ala zai ba shi aljanna idan Allah tabaraka wata'ala ya ba shi wannan aljanna sannan ya ba shi garar baki a cikin wannan aljanna wa amma allazina fasaqu wa amma allazina fasaqu amma kaga wayannan wanda suka yi kafirci suka ƙaryata zancen sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to wa'annan makoman ba ko ina ba ce ba face wuta za su kai wani matsayin da duk lokacin idan za a saka su ne a wuta idan aka saka su a wuta Allah yana musu nau'i na azaba kala kala sannan a ringa ba su wani dama su ga wuta ko ba haka kamar a buɗe wanda za su fito su gudo daga wannan wutar amma duk lokacin da suka zo su zo gab da kofar kullama aradu an yakhruju mina duk lokacin da suke kokarin su fita daga wannan wutar wa in ya ce Allah ya sa musu wani canji a kuma komo da su cikin wannan wutar a kuma komo da su cikin wannan wutar idan sun koma ta ce wa kila da ya ga musu su ko azaban nar da ne kusan da ne mutum biyu karyo ku dandani azabar wutar nan wanda ko kasance kuna karyatawa a rayuwar ku ta duniya ba kun kasance da kuna karyata cewa ba ku nan ba ولنذيقنهم من العذاب الأدنى za mu ɗanɗana musu wani azaba ‘yan ƙarama bi ma'ana azabar duniya a nan abin da ake nufi da azabar azabar anna a nan shine azabar da Allah baraka ta'ala yake ɗanɗana wa kafiri yake ɗanɗana wa kafiri tun gabanin ya tafi ya mutu shi ne tafi annoban nan da ake fama da ita duk wanda ta shafa daga cikin kafirai azaba ce a'a talauci ne duk wanda ya samu wannan talaucin daga cikin kafirai wannan azaba ce a'a an da yake suna rashin abinci ne fari ne fari ne ko wani abu da yake makamancin haka duka kowanne daga ciki a a idan mutum yana kafiri Allah zai yi musu wannan azaba kuma irin su sai na Abdullahi bin Abbas sun tafi akan cewa wannan azabar adna din har da azabar kabari domin idan mutum yana cikin kabari sin yana nuni ne zuwa ga cewa shi wannan mutum ai a duniya yake ba layi ba dan haka Allah tabaraka ta'ala zai ɗanɗana masa azabar kabar don haka azabar adna ana tana cikin hujjojin malaman da suka ce lallai akwai azabar kabar akwai azaba da za a yi a kabar an fahimta la'allahu yarjuun Allah tabaraka wa ta'ala zai musu haka ne ta yu idan ya musu haka za su gomo zuwa ga Allah sai Allah ya tabbata tuban su to amma idan aka faɗa mutum zai tsaya yanzu ka gama cewa har da azabar kabari to ta dan kabari ta yaya ɗan kabari zai dawo daga Allah zai dawo zuwa ga Allah ya tuba sai ku koma kan ilmin larabci da Allah ya ce wala nuziqannahu min al'azabi dadda azabar adna azaban kabari yana daga cikin azabar adna din sannan azabar duniya ta rashin lafiya da talauci da damuwa tana cikin ita ma azabar adna din saboda haka min al'azabar adna za mu ɗanɗana musu wani daga cikin azabar adna banda ta kabarin iya wanda suna cikin rayuwarsu za su iya duba ma Allah Allah tabaraka ta'ala ya ya yafe musu an fahimta Allah tabaraka ta'ala ya yafe idan kuma ba su tuba ga Allah ba Allah tabaraka ta'ala zai ci gaba da azabtar da su da nau'ika na azaba Allah ya gaya mana a Qur'ani nau'i na azaba da zai yi wa da mutane zai musu azaba a tufafinsu zai musu azaba a abin da za su ci zai musu azaba a abin da za su sha bangaren tufafi za mu je da Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa a nuna da magana a ka ina da abu da haka azaba ta tufafi da Allah ne mun ji da Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa hazan asmanin asmanin rabbi فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصار ما في وجودهم وجههم ولهم فقال من حديد cewa duk mutumin da ya karbo ki ya yana kafiri Allah ta rubuta ce za a danka mai riga ta wuta kudi an da wasu yamu riga riga ta wuta malamai suka ce suna kama da kamar rigar karfe ne wanda kai wuta ne a cikin ta kudi an da wasu yamu riga yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim za a ringa kwararo musu ruwan zafi da fashashe daga kansu cikin wannan rigar har ƙasa su saboda farko islami yusa ma fi mene ne yusa bi ma fi hududi mulkilus zai ringa tafiyar da duk naman jikinsu da abin da yake cikin kan cikinsu ya narke ya ƙare Allah kuma ta da sabuwar rayuwa wannan azaba ta yi tufa haka zalika Allah zai musu azaba ta abin da za su ci شيء من الله تبارك وتعالى يقول إن الشجرة الزرقاء لعام عظيم تنبول تغلي في القلوب كغلي الحليب كم شوى إن الشجرة الزرقاء شوى والنبشة الزرقاء ذات كسر لعام عظيم abincin kafiri ne abincin wanda ya samu wanda wanda yake dan wuta ne duk lokacin da ya ci wani abinci sai ya so ya duka kayan cikin gaba ke daya da aka saukar da wannan ayar sai mushrikan maka suka haɗu kan suka ringa dariya suka ce kun Muhammad ya kawo ta tatsuniya wai bishiya ce wai a wuta sai a bishiya a wuta za ta rayu bayan muna gani muna zuwa daji mu je mu yi ishi mu zo mu yi- mu kona shi to ta za a ci wani shaddacin sauko to da me za ka ba su amsa amsa da za a ba su abudan shine ubangiji ta'ala da ya iya samar da sammai ba su watsi ba yana da ikon da zai samar da bishiya a wuta kuma tana ce ta kare ba ga kuma wani abu mai sauki duk wanda ya taba rayuwar ƙauye a can da ba san yanzu kwanan da akwai shi ana samun wani su bishiyoyi in dare ya ci a ga suna ci da wuta ko in safiya ta yi fa sai gan su lafiya lau duk wanda ya rayuwar ƙauye a taba ganin irin wannan abu to Allah yana ka gani ko to wannan Allah yana ba su a- alama da yadda bishiyar nan take ci da wuta da sa mata zawo lafiya lau haka ita ma shaddatu zaku zaki koma fiye da wannan an fahimta wannan kenan sannan sai mai ma a sai kuma abin sha Allah zai musu azaba da abin shan su inda Allah yake faɗa mana wa in yastaki su yagasu bima'in kal buhul yashmi bi isa shara Allah ke idan suna neman taimako suna neman ɗauki za a taimake su bi ma'in kalmun za a taimake su da ruwan mugunya ne mai tsananin zafi da tafasa saboda duka wani abubuwan da suka kasance suna aikata ko yawma yushaba yawma yushaba fil nar ala wujuhin ko zuku masa sakar Allah ya ce ku dandani ku dandani abin dandana da yake cikin wutar nan ta sakar Allah ya yi sannan a Allah tabaraka wata'ala saboda girman wannan kafiran wanda Allah ya ambace su da fasikai Allah tabaraka wata'ala ya nuna cewa zai musu azaba a da tufafi zai musu azaba da abinci zai musu haka zalika azaba har da abin da za su sha. Allah ya ce wani tafi su zan na'am to wa manan zama
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمون مبتسمون ومن أظلم باب ودي زالنش باب ودي زالنش في يد ممن ذكر بآيات ربه wanda aka tunatar mashi da ayoyin ubangijinsa ya tuna su sun ma'arar da ana sannan ya bujire juya masu baya ثم عرضنا إنا من المجرمون منتقمون للي إن الله تبارك وتعالى زام حلك المجرمين زام حلك واتك الكافرين to a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man azlamu mimman zukira ya karbi babu wanda yafi kowa zalunci babu wanda yafi kowa zalunci fiye da wanda aka tunatar da shi maganar Allah ya tuna amma kuma ya kibinta ko to ta yi maƙiyin musulunci sai ce ai nan ma alkur'ani ya yi ya yi kinka da warwara sai ce ai akwai inda Allah ya ce wa manazlamu mimman mana a masajin layi an yi zukar fi hasuhu wata afi harabiha babu wanda ya fi zalunci fiye da mutumin da ya hana abauta wa Allah a masallaci sannan kuma nan kuma Qur'ani ya canza wani waje ya ce kuma a ai wanda ya fi zalunci shine wanda aka tuna mashi da maganar Allah sannan ya juya masa baya ko ko kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa manazzam mimma niftara ala allahi kadiban ko aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay Allah ya ce babu wanda ya fi zalunci kamar mutumin da ya kaji ƙarya ga Allah ko ya ce Allah yana min wahayi aw qala takunzilu misla ma anzalallah ni ma zan saukar kwatankwacin da abin da Allah ke saukarwa guda mutane uku a can an ce babu wanda ya fi zalunci sai wanda ya hana yin sallah a nan an ce babu wanda ya fi zalunci sai wanda aka tuna mai da ayoyin Allah ya ya bujire musu a nan wajen kuma an ce babu wanda ya fi zalunci sai wanda ya ƙagi ƙarya ya liƙa wa ubangiji ya ce zai iya saukar da abin da Allah ya saukar to yaya abin yake ya za a haɗe yaya za a haɗe to tam- amsar amsar a a za ta je zuwa wuri biyu amsa ta farko za mu iya ba da amsa akan cewa dukkan wa'annan guda uku Allah tabaraka ta'ala ya ce da wanda ya hana yin sallah a masallaci da wanda ya kari karya ga Allah ga wanda da wanda aka tuna mai da ayoyin Allah ya tuna musu musu wa'annan mutane guda uku sun fi kowa zalunci ya fita to amsa kuma ta biyu a ara mun hankali tana buƙatar nutsuwa za ka ce a amsa ta biyu za a ce babu wanda ya hana a cikin mutane da suka zalunci kansu babu wanda ya fi zalunci a cikin masu hana abu kamar wanda yake hana yin sallah a masallaci babu wanda ya fi zalunci a cikin masu hana abubuwa fiye da wanda ya hana a a a a a yin sallah a masallaci ya fita wannan sannan babu wanda ya fi zalunci daga cikin masu ƙarya kamar wanda yake ƙagan wa Allah ƙarya an gane kuwa sannan babu wanda ya fi zalunci a cikin waɗanda suke bijirewa duk abubuwa fiye da wanda yake bijirewa maganar Allah akwai tanakudat ba to kama barbara haka alƙur'ani ne mutumin da bai sani ba ne ba zai tunanin haka an fahimta mazuni man zuka ya tsami yawa Allah ya ce babu wanda ya fi zalunta kansa fiye da mutumin da aka tuna mashi ayar Allah ya tuna ta sun ma'ara da ana sai bujire mace ce ni ba zan ba na tuna ta tabbatar da gaskiya ne amma ba zan ba irin kafar maka kenan sun tabbatar manzan Allah al'amin ne sun tabbatar akan addinin gaskiya amma ba ma za su yi ba kawai su ba su yadda ba su ba saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ta duk masu bujirewa sun san gaskiya suka bujire mata sai ce to ni kuma akwai abin da na tana da muku na azaba kala kala za mu ji Allah tabaraka wa ta'ala na cewa man yu'rid an zikri rabbi nasluku azaban sa'ada duk mutumin da ya bijire wa ambaton ubangiji ta alqur'ani da zancen Allah ya san ya bijire masa to za mu shigar da shi azaba ta wulakantarwa babba sannan Allah ya tanadar musu wulakantacciyar rayuwa kuntatacciyar rayuwa mummunan rayuwa shi ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man ya'lam an zikir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu a'a wa man wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa man a'rada an zikri duk mutumin da ya bijire ma magana ta ya bijire ma ambatu ya bijire ma alkhaira fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da rayuwa mai kunci da zai fuskanta sannan Allah ya ce bayan wannan na kuma yi musu tanadin shaidanu ne za su zamanto abokanansu wa man ya'shu an dhikr rahman duka yillahu shaytanan fa huwa lahu karim duk wanda ya bujirewa zancen Allah ya sani ya bujire to za mu hada shi da shaidan ya zamanto shaidanu ne abokanansa shaidanu ne abokanansa saboda hatsarin irin waɗannan mutanen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ku kuma mu'minai yadda suka bujirewa kalmar Allah ku bujire musu ba kada ku yadda ku yi rayuwa tare da su shine ba'ar an manta walla an zikrina wala yurid illa al-hayatid dunya yace ka gudu manzo Allah ka guje wa duk mutumin da ya guje wa lamarin wanda bai san komai shi dai kawai a shagala a rayuwar duniya sannan ku kuma mu'mine manzo ya manzo Allah kada ku yadda ku yi musu da'a saboda ba su ba Allah da'a kan ku yadda ko shi ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tu'i man nagbana qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amru bi furuɗa kada ku yi ɗa'a ga waɗanda suka gafala ga ayyukanmu saboda wannan babban zunubi kaga abin da Allah ya tanada musu sannan ga umarnin da ake wa musulmai kada su yadda su kuskura su aikata su na to mun yi magana tana wuce ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ja'alna minhum ayyummatan وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة وأئمة لكسر رواية يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال تعالى إن ربك كويس ما شاء إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ladati na Musa kitaba hakika mun ba wa annabi Musa littafi wato al-Taura wala ta Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il muka sanya wannan at-Taura ko muka sanya annabi Musa da at-Taura ta kasance hudan shari'a ga banu Isra'ila wa ja'alna minhu muka sanya a cikin banu Isra'ila akwai al'ummar da akwai jagorori ya hadu da bi amurna suna shirwa da lamarin masu ɓata ba kamar yadda wa'incan su ɓata masu cewa wa ƙarfi ya wuce na nu abu na kullahi wa ƙarfi ya wuce wanda tara na nu abu na kullahi wa a hifaruhu da sauransu ya hadu da bi amurna suna shirwa da umarninmu lamma sabaru saboda haƙurin da suka yi wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance sun imani da ayoyinmu إن ربك حكيم وبينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يفصل بينهم يوم القيامة شين وندي ربي تكانوس تكانو يوم داوان كيرتي da waɗanda suke na banzan fi ma kayan fi ya telefon daga cikin abin da suka kasance suna yin saɓani a ciki to a guje wala da na musu kitaba wannan ayar manzan Allah tabaraka wataala ya saukama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce domin hakurkurta da shi tausasa mashi ba shi hakuri cewa duk wannan kira da kake yi zuwa ga Allah da mutanen da suke karyata ka da mutanen da suke istihza'i ga lamarinka da mutanen da suke wata kan wulakanta lamarinka suke nuna maka kai akan duka wannan abu ka kwantar da hankalinka ba akan ka farau bayan rasulullahi annabi Musa shi ma an bashi irin wannan littafin shi ma mutanen waɗanda suka kafirai na zamaninsa sun ƙi shi sun ƙaryata shi sun mai ƙage kala kala saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kai hakuri akan waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani da shi ma annabi Musa an kawo mishi at-taura wal na Musa al-kitaba aka kawo mishi wannan at-taura fala takun fi miryatin kada ka kasance a cikin kokonto min liƙa'i na daga saduwa to a nan min liƙa'i ɗin damirin ina yake komawa a nan sai malamar tafsiri suka rabu kashi biyu kada ka shi kasance cikin kokonton haɗuwa da shi da ba ake nufi da manzan Allah ya nufi ko da annabi Musa malaman tafsiri wasu suka ce ana nufin falata kun fi mirati min liƙa'i wai a cikin attaura ne aka ba da labarin cewa akwai aya take cewa annabi Musa fala takun fi mirati min liqa'i kada ka kasance daga cikin waɗanda suke kokontun cewa ba za a sadu da Allah ba sa kai suke kokontun saduwa da Allah kada ka kasance haka anan shi kuma shi radiyallahu ta'ala ne ya ce a ni ba a tafiyar ba fala takun fi mirati min liqa'i kada ka kasance cikin kokontun cewa ba za a haduwa da za ka yi da Annabi Musa ai za ka yi da Annabi Musa a nan duniya ma sannan ka da annabi Musa a nan duniya za ka da shi a sama in ka da shi a sama za kuma ka da shi a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce maratu bi Musa na wuce ta gefen kaba ko bi maratu bi kaba Musa na wuce ta gefen kabarin annabi Musa na same shi yusalli fi kabari yana yin sallah a kabarinsa kabarinsa yana nan da za mu tafi da ku nan a Jerusalem baitul maqdis zan nuna muku yana nan inda kasibil ahmar nan wajen jajjaje kasa na hadin shi sannan suka ne shi a wajen sallah baitul maqdis sannan da ya tafi zuwa kuma shida ta shida ya haɗu da annabi Musa a wannan sama sannan ran tashin alkiyama zai haɗu da annabi Musa to shi ne shi yake a wannan tafi da kuma hujjojin shi wannan zaman cewa kan ka kasance kai kokonto a'a ai babu kokonto za ka yi da annabi Musa ka jagorance shi sallah har idan ka dawo ma ya komar da kai wajen Allah ya kuma komar da kai yana jin daɗi yana samun madadi daga ga fuskarka da kaje kaga zaki ido wala ta kun fi mutum ne kai ko waja'alnahu hudan li bani isra'il mun sanya annabi Musa muka sanya a taurarsa ta kasance shari'a ga banu isra'ila da Allah ya sanya ta kasance a shirya ga banu Isra'ila wata Allah ne mu alimatan ya hadu da amrina sai muka sanya a cikin banu Isra'ila akwai waɗanda ya jagorori ne su shugabanni ne su waɗanda suke shiryar da mutane da lamarin Allah bi ma'ana wannan ayat tana gaya mana ashe wai yahudawan ba a tare an zama ɗaya ba baki ɗaya akwai na kirkin su waɗanda suke jagorori kuma ayi alƙur'ani wata tana ja mana da su sawa'a min al-kitabi ummatun qaimatun yatuna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika min as-salihin laysu sawa'a ba daidai suke ba ba akan matsayin jisimka cikin su suke ba su ahlul kitabi da tsara da yahudu akwai waɗanda yanzu za mu lalata ummatu qa'imatun akwai al'umma daban a cikin su yatluna ayatul lahi ana al-layli wa hum yasjudun suna karanta ayoyin Allah na cikin wannan asarar nasu suna ma yin sallar su sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki kuma suna yi kyawawan suna aikata ayyuka na alkhairi kuma sun kasance daga cikin salihai to amma menene ya janyo suka zamanto jagorori haka sai ce lamma sabaru saboda haƙuri da suka yi sun yi haƙuri fitta alimi wa ta'allumi wajen koyo da koyarwa sun yi haƙuri wajen izayar da mutanen suke ba su sun yi haƙuri wajen inda hannun da Allah yake saka musu imamu ahmad yana cewa ba abin da yake sa mutum ya zamanto jagora ta da guda biyu lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna haƙuri da ƙarfin yaƙini kana da yaƙini Allah zai yayi mun wani abin da ke ba shi sa kullum ake cewa babba juji ba a wajen ba shi ai shi jagora shi babba a cikin jama'a ya fi kowa haɗuwa da tashin hankali ya fi kowa haɗuwa da izaya baka ji manzo Allah da yake shi ne babba a cikin annabawa ba yace ma uziya da biyun kafin misla ma uziya ba a yi wa wani annabi izaya kamar yadda aka yi ba izai da aka mutalinka ta wanda aka yi sauran annaba to shi babba haka yake a kodin shi haka yake shi sa imamu ahmad bin hanbal ya ce idan mutum ya saka haƙuri a rayuwarsa sannan ya saka yaƙini cewa allah zai yayi to dole sai ya zama jagora a rayuwa haƙuri da imani mai ƙarfi shi yake janyo mai shi yake janyo a jagoran samun jagorantaka da masu wakanu bi ayatina yuqinu haqiqa sun kasance sun imani da wannan ayoyin namu inna rabbaka wa yasulu bainahum yawm al-qiyamati Allah ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai bambanta tsakanin a a a a a wa'annan mutanen ranar tashin yamma inna rabbaka wa yasulu bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fi yakhtalifun daga abin da suka kasance suna yin sabani a ciki a nan wannan ayar zan amfani da wannan dama a gurguje mu gane abin da yake dirnowa duniya abin da aka sani da interface din nan cewa wai ma'aji wani bambanci a tsakaninmu da kiristan da nasara da yahudu da wanda suke addinin buddhism da wanda suke yin addinin musulunci da wanda suke duk wa'annan addinatan ta yadda duka addinatan ana ana da tabbacin cewa saukakku ne daga wajen Allah to duk mu zo mu haɗe ai duk ubangiji da muke wa mu komar da me ijtihadul adiyan kenan ko wahdatul adiyan mu haɗe addinan mu kai duk ya zama to ɗaya a kiran su kai da addini addinin ibrahimi addinin annabi ibrahim to kaji ai wannan babu wannan domin da wannan ayar za ka gane cewa Allah ya ce inna rabbaka huwa yafsulu bainahum yawmal qiyamah shi zai bambanta tsakanin su ranar tashin kiyama musulmi daban wanda ba musulmi ba daban kai addinin ka ya zanto expired one da zuwa musulunci saboda Allah ya ce inna dina inda Allah al-islam shi addini yanzu kam a wajen Allah shine musulunci da buddhism ɗinku da nasaranku da wata mutuwa ta tsaya yanzu zanto expired one ku ajiye su ka kama musulunci har Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasir duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓa mai banji Allah kuma zai kasance daga cikin masu asara ranar tashin alƙiyama ma Allah ya ce maza da ka gaya musu kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa tarani wannan shine tafarki na musuluncin nan nake kiran shi a basira ga wanda suka bi dan haka babu wani wanda zai zo babu wani ilimi ba wani wayewa da zai zo mai yadda cewa wai a zo a da addini guda daya to duk wayannan ayoyi sai an karya su sai an karya su da haka fara Allah ya cewa anna hadha siratal rabbika mustaqima mustaqima ko fattabi'u wannan shine tafarkin ubangijin ka mai kanke ka bi shi to ta ya kuma wani wahdatul adyan hada addinace guda ɗaya zo a ce a zai wani interfaith babu shi wallahi babu wani mujamala a wannan magana ba a ce ka je ka ki musulmi ba aka yi afwan kafiri ba wanda ba da mun addini wanda ba ya cikin addinin musulunci ba a ce ka je aka saka ka kawai da yaƙe ka ba ka je ka yaƙe shi ko ka wulakanta shi ba amma yi addinin ka lakum dini kuma wani ne iya addinin ka ne na wa addini ba yadda za a hada na wa addini da addinin ka a ce wai saboda kai addinai ne na sama ba zai yi ba babu wannan a cikin addini babu wani ya ci gaban da za a ce wai an zo da wannan abin a yi daɗi shi saboda haka wannan masu irin wannan aƙidar ko sabon tunanin suna nan a duniya suna ta ƙoƙarin ganin cewa ya za a yi a tabbatar da wannan wani suna ganin cewa yahudu da nasara suna ganin cewa yanzu din ya suna mun cewa ai duk addinin annabi ibrahim to amma sun manta cewa allah tabaraka ta'ala ya ce wa manzon allah ka gaya musu ya rasulullahi يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يعني يا kuke ta wani kokawa ku ce annabi Ibrahim naku ne bayan sai da bayan ya koma ga Allah fa aka sauko da tauran nan da injilan nan ko ku ce ko yan addinin annabi Ibrahim ka ga musu ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya Ibrahim bai kasance ba yahude ba bai kasance ba na sare ba walakin kana hanifan musliman musulmi ne mu ne muke karawa da shi shi sa ya gaya masu inna aulan nas bi ibrahim alladhi tabu wa hadha annabi wanda suka kowa cancanta ga ibrahim shine wanda suka bi shi da kuma wannan annabi huwa kama kun muslimin ne kawai ya zago da sauransu saboda haka abu a hankali da Allah tun balle yan bokan cikin yan bokan cikin mu abu bi a hankali ka a rubuce ku da wani wayewa kanya ne babu wannan abu musulunci musulunci ne ba mu ce ka je ka zage su ba wala ta subul ladina yad'una min dunillahi fa subul aduwan bi ghairi in ka zage su za fa zage Allah kuma laifin yana gare ka wannan kenan inda ruka su bayar mai wajen fi ma kanu fi yahtalifun daga abin da suka kasance suna yin sabani ana al-allamat ibnu ashir babba daga cikin manyan malaman mazhabar imam malik ta yi ba ma zai yi a karanta malaman mazhabar imam malik ba babu shi ko yawwa yana cewa ƙarƙashin wannan ayar cewa Allah zai zai bambance tsakanin su saboda abin da suke sabani a ciki ya ce to a yirɗin ku ku huɗe kunne masu ilimin zamani kenan wannan fi ma kan fiye kalfin ba tana nufin cewa sabanin da ake yi wannan dan ɗariƙa ne wancan ba dan ɗariƙa bane ba wancan dan mazabar dan dan mazabar malikiya ne wannan dan mazabar ba wannan ake nufi ba ikhtilafin da ake magana ikhtilafi na usuli na can wancan musulmi ne wannan ba musulmi bane ba amma idan ikhtilafi ne a cikin furu'a abin da ake ce mishi branch na islamic jurisprudence to shi wannan babu komai ikhtilafin ummati rahama ikhtilafin al'umma ta rahama ne ta yi abinda maliku ya fahimta a cikin wannan aya ko wannan hadisin shafi'i zai iya fahimtar wani abu saɓanin haka amma ba yana nuna cewa kai dan mazabar shafi'iya ba ka zo ka ringa kokawa da dan mazabar malikiya kai yanzu ma an samu wa'insu kungiya sun su yan Allah mazhabiya sun koyi babu mazhaba baki daya wannan karatu ne mai zurfi da aka ta zai magana kan su jiya jiya nan ne ko shekaran jiya da ba muke zaune ne ina jin da kamar ne wani kai aka same shi a wannan azumin shi ba wanda ya dira wa akai sai maliku akan kawai ya ce maluku ya ce a ce assalamu alaikum dan bai samu alaikum zai ce assalamu alaikum za ku rabu da shi shi din wawani ne kaza kaza Allah Allah ya aika muku malu kaga fa mutumin da ya koma ga Allah sama da shekara dubu da ɗaruruwa amma wai wai wani ne wai da ya buɗe laptop karatunsa da za ka rufe laptop din ba zai taɓa iya sanin inda zai tashi ba da za a rufe laptop din nan googling yake ba zai bai san inda zai ba ba shi da wani mufti da ya wuce a shek gomu amma kuma shi yake zagin maliku alimu min ulama in duniya a wannan kai duniya ta lalace saboda kai yana da sabani da wani da malika wani waje Allah ya kyauta ibn ashur ya ce a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan sabani kuma annabi bai ce wannan kafiri bane ba bai ce wancan ɗan bid'a bane ba bai ce wancan mushriki bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk wanda yake zai ji magana ta yi min da'a la yusalli yanna asra illa fi bani quraiza kada wanda ya sallar me yake suna al'asar sai a bani quraiza sabai suka tafi suna tafiya za su tafi bani quraiza aka zo kan hanya me zai faru sai lokacin sallar la'asar ya kama da lokacin sallar la'asar ya kama wani sabai suka ce ai annabi ya ce kada mai sallah sai abin nan sai mun isa banu quraiza dan haka ba za mu yi la'asar na ba sai mun je can sai wani suka ce a'a ba ku fahimta ba annabi yana nufin cewa ku yi kokari lokacin sallah ta muku a banu quraiza amma idan kuna kan hanya ta zo muku ku tsaya ku yi sallah sai suka ce mu bai dawa wani suka tsaya suka yi sallar su wani kuma suka je banu quraiza suka yi sallar su da aka da wani manzo Allah wani ne ya ce wa kafiri a cikin su kwadin bid'a kowanne ta sun yi daidai sun yi daidai ko wancan ya sabani sabon manzala guda biyu sun tafi akan hanya suna tafiya ruwansu ya kare ga lokacin sallah ya yi suka buga taimama suka sallah da suka yi gaba sai suka samu ruwa sai ɗayan ya ce ya ɗauki ruwa ya jaddada sabon alwala ya sake sallah ɗayan ya ce a ajo an ce a yi mama ko ya yi wani zamani za ku tumi da za ku fasu da mutuwa kuma a yi zai kuma idan marafi ba ku sabo bai wasu kuma a rasu da kuma yin kamai bayan kuntun junuban fadaru bayan kuntun marda au ala safarin a menene أو جاء منكم من غير أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فسووا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد لغيركم ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يجي الله يجي ما يريد الله ليجعل لكم من حرج الله بي سن يدورا muku ana kuma ka sake wata sabon a wala yace ni dai kana yi aka zo da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wanda ya kiyar sallar a yake yin alwalan ya maimaita a sallarsa ya ce a san sunnata ka yi daidai ka yi daidai da sunna ka yi daidai da sunna wanda ba za a ce mai lafiya an da aka da ko sai ce falakal ajr marrati kai kuma kana da ladan guda biyu ka yi sallah a can wancan tana fulan ka yi wannan kuma ka mai ta farilla kana da shi dan Allah to amma mu nan fa dukkan sabanin mu mun yarda cewa Allah ne gabas nan da muke kallo muke sallah azumi nan wanda yan ganin wata tare ake ɗauka a soke kaya ko kuma duk yare duk wanda ya tara kudin sa dai a ka'aban nan za mu je mu haɗu ko mu je mu ɗawa nan to kuma amma wance kullun kafiri ne wani wani kafiri wai na inda menene kawai ga sabani nan da aka samu abinda na fahimta daban da abinda ka fahimta daban a cikin duk wannan amma kuma gashi an yi haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba jin yake ba sai kai kawai karan kadan ne ka zo ka dauki mutum ka ma ka mai kaulata ka ce kafiri ne shi Allah ya kyauta wannan rashin duwan kai ne wallahi duwan kai ne amma ya kamata ku gane samari mu fahimci wani abu an wuce yanzu duniya ta wuce a zo wani wani mutum kawai ya zauna a gaban ka ya ce maka wani kafiri ne kaje kana farka ba da Allah mun wuce wannan mu yi kokari wayewar mu sakafar mu civilization din mu ya wuce wannan wajen insha Allah daga afa man kana mu'minan kaman kana fasika zuwa inda baka wai sulbai da mu'min yama akwai fa'idodin da zamu fahimta na farko za mu fahimci cewa ba yadda za a haɗa mumini da kafin duniya a wajen a martaba da daraja wajen Allah shi ne aka man kana muminan da man kana fasikal la yau sannan ba yadda za a yi ya zama to cewa wai mukamus a wajen Allah ya zo daya sannan abu na uku mu fahimci cewa shi wani imani ba kawai iya na zuciya bane ba banda ai haka Allah ya ce amma allazina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani amma ba iyanan ba suka kuma yi kyakkyawan aiki falahum jannatul ma'awa su ne ba suke da wancan jannatul ma'awa din an fahimta sannan za mu fahimci cewa shiga aljanna daga farko da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda a cikin ku wanda aikinsa zai shiga da shi aljanna suka ce wala anta ya rasulallahi har kai ma manzon Allah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin sai har ni ma aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba sai idan ubangiji ya lullube ni da ramarsa da falalarsa to amma kuma Allah ya ce anan jaza'an bima kanu ya'malu za mu shigar da su aljanna saboda aikin da suke ya zaka da wancan hadisin da wannan aya kuma wancan ingantacce ne ko wannan yana da cikin al'ankar an me yake suna riyadus salihin na annabi to abinda malamai suka ce suka ce shiga aljanna daga farkon fari kowa da rahmar Allah zai shiga aljanna duk wanda suka shiga aljanna rahmar Allah ne idan aka zo aka shiga in gate ne misali mu dauke shi matsayin gate ana shigowa wannan gate din sai a ce to wancan ya fi kyakkyawan aiki a je a danna shi a can wancan ya fi kyakkyawan aiki yake bi wannan a danna shi bi ma'ana shiga aljanna farko rahmar Allah ne amma darajoji a cikin aljanna daban-daban mutafawucin su saboda kyawawan aiki mun fahimci wannan a cikin abu na na na biyar shine za mu san cewa labudda kafirai za su yi cikin wuta kuma wannan wutar ta dawwama ce ta har abada babu wani zancen dawowa shine amma ladina fasaqu fa ma wa hum nar ko da Allah ya tusu su ko azaban nar allazi kuntum bihi tukalluna wannan kenan sannan abu na shida za mu fahimta shine Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma kafirai da fajirai alƙawarin azaba ta nan duniya gabanin ta lahira ko ولنذيقنهم عذاب لدنا ولنذيقنهم من العذاب لدنا زام زام دندنا musu daga azabar duniya kuma mun ce muku wannan azabar ladina har azabar kabari akwai mako za akwai wanda suke da akidar cewa babu azabar a kabari ko ƙarya ne to wannan ayar tana tabbatar da cewa akwai azaba ta kabari idan kuma Allah ya ce da Allah hum yarji'un dan su dawo zuwa ga Allah za a yi musu wannan azabar da Allah ya sauka mana da corona ya sauka mana da ebola ya sauka mana da lassa fever duka ya mana azabar nan ne dan mu gano cewa fa muna yi ba daidai ba bar mu koma ga Allah ko zahar al fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas duk wannan fasadi da baci a duniya da yawa Allah ya ce sun bayyana ne saboda abin da hannaye mutane suke aikata to Allah ya musu ne dan su koma mutum zai iya cewa to kuma aka kace azaba kabari sai kan kabar zai da sun ce ai Allah ya ce min al azabin adnani daga azabar duniya saboda haka a cikin azabin banda ta kabarin ita wanda ba ita wannan ba annabin dawo waka ko walaysa tawbatu alladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu lil jamaa walladhina yamutuna hum kuffar tuba baya kaduwa ga wanda sai da ya ga mutuwa kuru-kuru yake to na tuba a ba malam abin nan ya zama ko menene fir'auna ya ya ya mutunta ko amantu billazi amantu bi bani isra'ila to haka zalika wanda mutum na kafiri sannan abin da abu na gaba da zamu zamu fahimta ko zamu koya a cikin wannan shine ashe wai dalilin karba Allah ne ya dalilin azabar nan da Allah yake saukar a duniya shine domin mu komo zuwa ga Allah idan ko da kafiri ya koma zuwa ga Allah a duniya Allah tabaraka wa ta'ala zai zai yafe mai zubansa ya zamanto musulmi ko kuma zala ya gama a cikin hadisi al-islam ya jibbu ma kabala kana shiga musulunci duk abubuwan da aka aikata an kankare ka zamanto sabo kamar yaro wanda aka haifa sannan abu na tara shine Allah tabaraka ta'ala ya ce duk mutanen da suke gujirewa ayoyin Allah da aka tunatar da su to lalle wa inna mutanen mujrimai ne wanda suke babban azaba shine ko inna minal mujrimuna muntaqimuna wannan kenan sannan za mu fahimta cewa Allah ta rabu ta'ala ya ba wa manzon Allah kisar annabi Musa dan ya kwantar mai da zuciya wanda kenan sannan za mu ƙara fahimta cewa a cikin Yahudawa akwai na kirki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su sannan za mu fahimta cewa babu abin da yake jagorantar da mutum ya zama jagora sai da haƙuri da karfin imani inda muka daidai Allah ya ba mu ladan inda muka kuskure Allah ya bi mana na da tambaya ne to babu tambaya zai kan shi wasu wannan hudu to makaranci fata na ok to sai gobe Allah ya ba mu ladan inda muka daidai kuma Allah ya yi mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kafa wannan azumi da muka yau damuwa da zabe ma wannan kasar Allah ya kawo Allah ya fitar da mu daga cikin ta yan uwan mu wanda suke wajen yankin nafas Allah ya dawo da su cikin lafiya da gaggawa kuma hannun da kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ta da lafiya da lafiya Allah ya ja da rayuwarta Allah ya biya dukkan bukatun waɗanda suke neman bukatu a wajen wanda suke turo ta da wanda suke waya Allah ka biya mata ka biya musu dukkan bukatun su fatiha ma za su fati آمين آمين
ya ci ba na littafi kawo littafi tobi Allah